الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shi daga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun yi darasi na ɗaya a cikin suratul ra'adi yau za mu tashi darasi na biyu aya ta goma a wannan masallaci mai albarka na ma'asasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من
Allah madaukakin sarki yace sawa'un minkum duk ɗaya ne a gare ku man asara alqawla wa man jahara bi da wanda ya bayyana da wanda ya koyi kada wani ya dauka cewa dan ya faɗa da ƙarfi shi kuma wancan da yake faɗa a hankali ya zargi mai faɗa da ƙarfi cewa ya tare mara Allah bai ji me yake ba saboda haka da wanda ya faɗa da ƙarfi da wanda ya koyi duk ɗaya ne a gurinsa duk taron arfa Allah yana jin kowa kamar shi kaɗai yake magana sai yake wa man huwa mustaqbil bil layl da wanda ya koyi da dare tsakiyar dare ta ke aikin barna wa saribun bin nahari da wanda yayi da rana duk ɗaya ne a gurin Allah ba wanda zai kuya wa Allah ko Allah madaukakin sarki ya zanto bai gane shi ba saboda ya kuya sai Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi domin yana da wasu mala'iku da suke bin sa gaba gaba gare ki wa min khalfihi da baya wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda haka kamar da wasu ke dauka raqibun atid mala'ikan da yake kula da kai ta bangaren daman ka kenan raqibun atid a hagun ka duk sifofi ne ba wai raqibu a dama atidu a hagu ba kamar da wasu ke faɗa raqib mai kulawa kenan atidun wanda yake hazir lokacin da kake abin yana nan shine hafi sifofi ne na mala'ikun to wannan mala'ikan da yake rubuta ayyukan ka na alkhairi bangaren dama sifar da ce raqibun atid shi ma wanda yake rubuta ayyukan ka na hagu shi ma raqibun atid ne wajen sifa ba kamar yadda da mu ake gaya mana sai a ce raqibu a dama atidu a hagu a na dama raqibun atid ne na hagu ma raqibun atid ne mai kula shine muraqaba za a ga instruction da supervisor shine ayi muraqaba a larabci kula da abu in aka saka ka kula da yara yanzu sun fito break sai a ce waye mai muraqaba ya mai kulawa saboda haka kulawar shine raqi mai kulawa ajin kuma wanda yake hazir yana nan lokacin da ake abu saboda haka kowa yana da wayannan mala'ikun guda biyu to shine Allah madaukakin sarki yake ga mana min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah suna kulawa suna kiyaye mutum da umarnin Allah to sai Allah ya ce bayan yayi wannan bayanin da yake inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin Allah baya canja wa mutane ni'imar da suke take cikin mutane ka'idar Allah din ni'imar da ya baka baya canja ba kawai kana da kuɗi ka talauta kana da wata ni'ima ka fita daga cikinta sai Allah ya ce hatta yughayyiru har sai mutanen da muka yi wa ni'ima sun canja ma bi anfusi ba abin da yake gare su na ni'ima ko ana gaya mana iyayenmu na gaya mana sanda suke jin dadin suke jin dadin masara suka ja ta a ƙasa aka ce za ta rama kuma sai da ta rama to shine la yughayyiru ma bi qaumin da Allah baya canja muku ni'imar da kuke ciki haka kawai Allah ya yi ma ni'ima ya canja an mun karanta a suratul sabai karatun zira mutanen saba laqad kana li sabai fi maskani aya ko fi masakini aya jannatani an yaminin wa shimal wani irin gari Allah ya mutu daga inda zaka tafi daga Najeriya zuwa inda zaka je Lagos har ka je hagu da dama kawai duka shukoki ne na ilimi da abubuwa da kayan marmari sannan ba rana duk inda kake so zaka iya zama ka huta ka wuce sannan babu yan fashi ba ki da nafas amma da kan suka zo suka yi da banu Isra'ila cewa su sun gaji da wannan nima da kan suka yi wa Allah mutunci cewa ta ije su ko haka mutane annabi Musa suka suka ce su ba sa son ɗan shila daga sama da maɗi aka ce me kuke so suka ce gurji eh gurji suke so su ba sa son wani ɗan shila da maɗi haka suka ce shi da ayi abin da zaka ji ba wuce yana cewa an daɗi yayi ma yawa sai ka ce Allah ka shiri Ni yadda kake kallon kasashe duka kasashen da kake kallo na gefen mu da na nesa da mu idan mutum ya je zai gane cewa akwai wasu abubuwan mu ma har yanzu cikin ni'ima mu musamman abin da ya shafi yanci ta wannan bangaren a ta bangaren tsaro kam dama za ka gane cewa kai kai baka cikin nas kana cikin nas nas ta bangaren shugabanni za ka gane baka cikin nas kana cikin nas nas amma ta bangaren yanci yanzu in zo a buɗe a nan masallacin da yi karatu na yi bayani ba kowace kasa kai da kaje kai wannan ba kowace kasa wani to saboda haka ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi ma sannan ka zaro ɗari biyu ko ɗari biyar ka miƙa a baka abinci ɗari biyar dai har yanzu za ka miƙa ɗari biyar a baka wake da shinkafa har yanzu wannan ni'imar kana fara fita daga Addis Ababa za a miƙo ma ruwa ɗan ƙanƙani a ce ma dubu biyar eh kana kumbatin kudin za ka dubu biyar ne in kuma ba za ka jawo yi ga fara ko ka dauka sha na famfo wanda ake jarowa na batai amma mu yanzu wannan babban robar ba ba da ji akwai ruwan dubu daya wannan na roba ne babu na to babu na dubu daya ba da ɗari biyar ba ko kai tun da harkar kashi to Allah madaukakin sarki yana gaya mana baya canja wa mutane ni'imar da suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai kun canja abin da Allah ya muku nadima wannan tsarin Allah ne Bisa Allah madaukakin sarki yace wa idza arada Allahu bi qaumin su'an idan Allah ya nufi wasu mutane da azaba fala marada lahu ba wanda yake biyo da ita wa ma lahum min dunihi min wa sannan ba su da wani wajibincin lamari koma bayan Allah Allah dai ake koma a bake da shi duk wanda yake so zauna lafiya to gurin Allah zai koma to shine wa malahum min dunihi min wali su mutane ba su da wani wali majibincin lamari min dunihi koma bayan Allah shine la haula lana wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi din dai za mu koma mu bake shi shi kuma in ya ga dama zai kula sai Allah ya taimaka هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويمسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الذي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله shine wanda yake nuna mu wato walqiya dan ta zamto khaufan wato aji tsoro kaga wanda yake cikin barna ya ga walqiya yayi ya kamata ya tsorata domin Allah ya halakar da wa da mutanen annabi Nuhu da ruwa saboda haka wani signal ne idan ta taso idan wani iya ta kullu wa tama'an ko kuma a'a ya zanto ana kwaɗayi can an ce khawfan lil musafir da mai sabo da matafi wanda yake cikin sabo ya kamata ya ji tsoron Allah in ya fara ganin iska na tasowa ta ruwan sama haka matafi shi ma kaga yana tafiya ko da abun hawa yake duk matafi baya so yana tafiya ana ruwa duk mai abun hawa baya so ga yana tafiya ana ruwa domin bai san da wata irin iska za ta taso ba ita kuma iska ko da hanya lafiya lau take baka san me za ta ɗebo daga wani gurin ta biyo ma ba to za ga akwai firgici ga wanda yake tafiya ai ya kafu azahu wa mashaqqatihi wa tama'an sannan kuma wato idan iskan nan ta taso da walƙiya sai ga ana kwaɗayi ga wanda yake mazaunin gida musamman in yayi shuka ko kuma yana shirin yin shuka ya fara ganin iska har da walƙiya zai fara murna cewa damuna ta kusa sauka ko kuma idan ya zanto yana gidan amma bai da barazana ta ta ta ta rufi ko ta gini to shi ma zai shiga cikin wato murna shine Allah madaukakin sarki yace wa yushi sahaba thiqal sannan Allah madaukakin sarki shine yake koro yake halittar girgije athiqal ya koro shi ya taho mai nauyi in aka ce ma girgije mai nauyi ko wanda ya taho da ruwa kira a cikin sa shine athiqal da mai nauyi ashabu thiqal kamar yadda mujahid yake faɗa yace allazi fihi alma girgijen da yake dauke da ruwa wa yusabbihu ra'd bihamdi sannan kuma mala'ika ra'adu yana yin tasbihi ta hanyar godewa Allah shine aka ce wannan sautin nasa shine ake kiransa da ra'adu kamar yadda muka faɗa jiya wataƙila wataƙila shi sa wasu mahausa suke cewa aradu to ko da aradun ne inda fulani sun fi faɗan ma aradu aradu ko da aradu suna nufin aradu ba a rantsewa da mala'ika idan ana nufin aradu an rantsi kenan ba kyau man kana aliban billahi man kana aliban fa da alif billahi aw da duk wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya gum da bakin sa sannan mu sani cewa ba iya mala'ika ne yake tasbihi ba duk wani halittar Allah tana yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu da kake ji da gani ba sai ne wa Allah tasbihi kayan jikinka sune wa Allah tasbihi sai dai kawai ba za ku gane ya tasbihi yake ba shi sa karambani ne wani ya yi littafi ya zo ya kawai ce wai tasbihin kaza ko tasbihin agwagwa kai to ina ruwanka ba wanda ya ce ka gano tasbihin kaza ko na agwagwa ballan ta kai kai dan za ga wani yana wani abu kamar ungulu wai ya ce wai tasbihi yake a ce mai tasbihi ya ce wai tasbihin kaza ne wa ya ce kai yawa kai ba kaza bane na mutane za ka yi an fahimta da kyau ko mutum ba zai zo yana wani abu da ba a ganewa ya ce wai tasbihin kaza ne ba ki da ma'ana wannan Allah cewa la tafqahu la tasbihu ba ku ganewa kai ya kai ka gane ya kai suna yi amma kai ba ka ganewa ya akai ka gane idan mutum yana da wato fahimta mai kyau zai gane cewa akwai wato ɗan dabara a addini wanda kawai sai sun zo sun dabbarin imanin mutane to shine Allah madaukakin sarki yace wal malaikatu wal malaikatu min khifatihi sauran malaiku ma suna yin tasbihi saboda tsoron Allah akwai malaikun da Allah ya halitta tun da suka durkusa suka ce suke cewa subhana rabbiyal azim har yau ba su dago ba akwai wanda subhana rabbiyal a'la suke faɗa har yau ba su dago ba tun daga halittar kuma ba za su dago ba sai an tashi kiyama saboda haka saboda ne saboda tsoron Allah madaukakin sarki kuma kaga idan tsawa ta taso Allah madaukakin sarki ya ga koyar da mu annabi ya koyar da mu addu'a subhanallazi yusabihu ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifati wannan ita ce addu'a tsawa sarki ya tabbata ga ubangijin da mala'ika ra'd ko tsawa take mata tasbihi min khifati saboda tsoron sa sauran mala'iku ma suke yin tasbihi saboda tsoron Allah madaukakin shine wal mala'ikatu min khifati ba toshe kunne kawai za a ba da zarar ta taso sai a gaya yaran gida ka karanta su biya domin a saba da wannan azkar din a cikin gida da waje sai Allah yake wa yursilu sawa'iqa sannan Allah yana aiko da tsawawunki daban-daban fa yusibu biha man yasha ya samu wanda ya ga dama tsawar wani lokacin za ka ta faɗo in aka yi tsawar sai za lalata wani abu to shine Allah madaukakin sarki yace wa hum yujadiluna fillahi duk da haka kuma suna yin musu a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki wanda Allah zai aiko wannan a bare musu woni amma duk da haka suna musu cikin sha'anin Allah wa huwa shahidul mihal alhali huwa shahidul quwwa shine al-mihal Allah madaukakin sarki mai tsananin karfi ne ya fara gwada da iska kawai adawa da suke ji da karfi sai aiko iya iska da ciccire musu kai sai gunduwa gunduwa da su kannan su samu da su kuma sai aka ruguza su da garin gaba daya duk wannan fa a tunafin samfurin na azaba dukkan su muna nan muna ganin su kawai an roƙa an roƙa mana ne cewa mu ba za a halakar da mu gaba ɗaya ba shi yasa amma duk wani samfuri da aka yi azaba da shi muna da irinsa muna da shi wuta ruwa iska duk tana cikin mu to amma Allah ya roƙa annabi ya roƙa mana kuma Allah ya karba sai Allah madaukakin sarki ya ce له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah ya ce lahu da'watul haqq wato kira da da'awa na gaskiya ya tabbata ga Allah tauhidi dan za ake jingina wa Allah madaukakin sarki shi yasa a sayyidina Ali bin Abi Talib yace da'watul haqq at-tauhid ana nufin kadai ta Allah Abdullahi da Abbas yace yace la ilaha illallah kira na gaskiya ya tabbata ga Allah to shine yake wallazina yad'una min dunihi duk masu kiran wani koma bayan Allah kuwa la yastajibuna lahum ba za su taba amsa musu bi shay'in da wani abu ba mutum yana cikin kabari ya mutu a je ana roƙonsa shi ma bai tsina nawa kansa komai ba inda zai tsina nawa kansa wani abu me yasa ya mutu to shine Allah madaukakin sarki yace la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka ba shi dikabbai sai dai kamar wanda ya ya ya bude tafin hannunsa ne ilal ma'i zuwa ga ruwa rijiya ko kogi kawai mutum ya je yana ciki ruwa sai buɗe hannunsa a tabun hannun tabun hannunsa a bakin rijiya ilal ma'i ya bluga ba wai dan ruwan ya taso ya hau kan hannunsa ya zo ya shiga bakin sa sai Allah madaukakin zargi ya ce wa ma huwa bi baligi kun san zai shekara miliyan a gurin ruwan ba zai zo ya hau hannunsa har ya shiga bakin sa ba in shekara miliyan zai ko ba haushe zai ce randana daga Allah ke baki wallahi ƙarya kai sai ka fita randa na daka Allah baya ba ta ruwa sai an dauko guga an daura an tafi ɗewowa ko a biya amma wannan tauhidin kuda ne mutum ya ce ba zai sana'a ba sai randa na daka Allah ke ba ta a ba ba shi da maraba da dan fai kai gwara dan fai ma ya daddanna a waya ko shi ya daddanna an fahimta da kyau ko randa na daka Allah baya ba ta ruwa sai ka ne ba dan me ake kiransa NYC din Najeriya gaba ɗaya duk mai hankali yanzu haɗa yake da sana'a. Kaga mutum ya gama NYSC yanzu ya ɗauko jaka mai kyau ya rataya ya tafi yana harkar da yake kiran sayan kamfarsi wannan lafiyayyen mutum ke. Kuma ya yi modernizing abubuwansa yadda ya yi modernizing ɗin za ka ga akwai abubuwan sterilizing duk akwai a ciki ga da yake kiran da wannan auduga cotton ga wasu mayamai daban-daban shi ne na gaya wanda ce kai ka san da kunya ya gama ka ɗauko ɗari ka bai ƙwarai kuwa da kunya domin yadda ya riga ya awatar da sana'a tasa ya gama ma wannan abubuwan ka ɗauko ko ɗari biyu ka ɗauka ka bai ba za ka iya ba eh saboda ya riga ta ji ma har da wani famasi da da necktie da lab coat ya sako hawa malam shi ma wannan duk kuɗin su daban kamar wanda ya shiga banki ne ya yi ka shiga ka sha iri to saboda haka wannan shi ne saboda haka ya kamata mu lura da kyau ai kamar yadda kullum na faɗa alhamdulillah na kalli tsarin gwamnati ni dai na san muna yara a unguwar nan mun ja zo mun tarar da mafi yawanci 95 percent na masu gwamnati duk ba musulmi ba ne ni na san wannan saboda haka amma yanzu ba kai tawa wata ran sai ina tsaye a kan wajen da su kauka ma ina tsaye na ga wasu ba musulmi ba sun jiwo da wata rabu da suke da daddare na ce ah na ce dama akwai yanzu aka ce wasu da yawa bai fi su ɗaya biyu uku ba gaba ɗaya mutanen ne sun ƙwace harkar kuma sun yi wa da rayu sun da haka ake yi wayannan yanzu bonuses ɗin da kake gani yanzu wani zai ɗaga za a ɗaga gurin miliyan talatin ya bada kuɗin yanzu yanzu yana zaune miliyan hamsin yanzu yanzu ya tura wallahi to wayannan abubuwan su ake bukata su ake bukata to Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun ai ba wanda ya bata mimman adallu wa man adallu mimman yad'u fiye da wanda yake kiran min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah kuma bayan Allah wanda bai zai taba amsawa ba har kiyama ta tsaya da aka je abin mamaki har makawatin mu nan goron dutse ka je ka ga mutanen ƙauye sun zo su biyar goma wai sun zo suna roƙon na ciki ya ba ta haihuwa shi ana shi ya mutu ai da ana yin wani abu zai faɗi ya mutu ba sannan shi da kike cewa yanzu ya baki haihuwa ƴaƴan zabi ko uku da yake cewa ya baki arziki a gidan haya ya mutu bai da gida shi ma kuma idan da ba mabukaci bane me yasa yanzu aka kawo sai ga gurin an sa tirazo an yi tayi har da fanka wani kabari da na gani har da fanka ko me za ta yi ma oho to saboda haka wayannan abubuwa ne shi ne kuburiyun din da ake magana abubuwa ne marasa kyau waɗanda addini bai yarda da su ba kuma ana ji ana gani aka yi shiru shine zai zo ya zo yau da gobe ana ta yi duk an yi an yi kuna ƙanana aka yi bayan kun girma ƴaƴa ta zo shine za ga ana rigima da su akan su ɗauki abin addini ko ba addini ba ne ba shi da asali addini to dole a faɗakar ko da za a ji ko ba za a ji ba wasu za su ji cewa ba shi da asali addini to shine Allah madaukakin sarki ya ce mana wallafi ne ya da'una min dunihi waɗanda suke kira a koma bayan Allah ko la yastajibuna lahu bi shay'in ba su taɓa amsa musu da komai ba illa ka ba su ce kabbai ila al-ma sai dai daidai yake ga wanda ya shimfiɗa hannunsa zuwa ga kogi ko rijiya li yablu ga fawo don ruwan ya taso daga inda yake zo ya shiga bakinsa wa ma huwa bi baligi Allah ya ce wani taba zuwa bakin nasa ba ba zai isa inda yake so ya isa ba wa ma du'aul kafiri kiran kafirai da addu'a su ba za ta zama ba ta zama komai ba illa bi dalal fati cikin bata kawai ba za ta tsina na komai ba sai bata sai Allah ya ce ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض duk wanda suke cikin sammai da kasai ga Allah madaukakin sarki suke sujada tau'an suna masu biyayya haka kamar mala'iku kenan su gaba ɗaya cikin biyayya suke wa suke bin Allah madaukakin sarki wa karahan da wasu mutane yawa da wasu mutane na ce wasu mutane saboda munafikai suna yi wa Allah sujjada ne dan dole innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila su suna yi ne dan riya dan a gani ba dan Allah ba kaga dan dole suke yi kenan ita kuma ibada da sujada ana yin ta ne don Allah shine ɗau'an wa karahan wasu malaman suka ce a ɗau'an biyayya ga musulmi wa karahan da dole gawa ga kafirai to ta yaya kafirai suke wa Allah sujada domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alqur'ani cikin suratul nahl al-awalam yarau ila ma khalaqa Allahu bi shay'in yatafayyu bilaluhu 'an al-yamin wa shama'il sujada lillahi wa hum dakhilun ko kafiri ya ki ko ya so inuwarsa tana faduwa ta wa Allah sujada shi ya tafi yana bauta rana amma inuwarsa ta faɗi ta bauta wa Allah to shine dau'an wa karha fi kenan idan ya hada da kafirai to ana nufin me inuwar da abin da yake cikin su ba su din ba amma idan ana magana akan wato masu biyayya ga Allah sai a ce musulmi da mala'iku mala'iku tsantsar biyayya musulmi kuma su ma wato labiyayyun musulmi suna yin sujada ga Allah tsawon amma munafikai kuwa su kuma suna yi ne karha ba dan Allah ba to shine Allah madaukakin sarki yace mana wa ziladuhum gashi nan ba haka nan inuwoyin su su ma suna wa Allah sujada bil guduwi da safe da safiya wal asali da yammaci sai Allah ya ce قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد Allah القهار ya ce kul ce ne da su man rabbus samawati wal ardi waye ubangijin samai da kasai kulilla to ce ne da su Allah ne kul ce ne da su afatta khaffin min dunihi awliya yanzu kwariki kuma bayan sa a matsayin a wato abokin abokin masoyi majibincin lamari kwariki koma bayan Allah a matsayin masoya ba Allah ba waɗanda la yamlikuna li anfusihim naf'an ba sa mallaka wa kansu amfanin komai ba za ki amfani da kansu komai wanda ka je yana kwanta a cikin kabari da za a koshi yanzu wallahi kun ka gani ba za ka iya bacci ba to shi kansa bai tsina nawa kansa komai da gaggafiyu da kwari na cikin kabari ba kuma me zai ma ba abin da zai tsina nama ka ba Allah kawai so yake yi damar da ka samu yanzu a ban kasa ya ƙara samun irinta kai ka same ta amma yanzu kana shirka shi sa duk wanda zai zo ɗabi'a da tafiyar da za ta zo wani ya ɗora ka a harkar wato kaucewa tauhidi duk yadda kuke da shi ka kyale shi wallahi domin ba zai tsina na ma komai a kabari ba ita matsalar shirka in wani ya ɗora ka a harkar bin bokaye da browser ba remedial ko kuri nd ko kuri nce za ka yi a wuta ba de form ake fikewa direct entry mutum zai shiga wuta hatta ya lijar jamalu fi san min khiyar sai idan ka ga ya fita sai dai idan rakumi zai fita ta kofar allura lan wa alfulan bala bature sai ne ba saboda haka ba zai yiwu ba Allah baya karban mushrikai in duk garin nan yan uwanku ne za su sauke ma qur'anai da ashafa Allah ba zai kula da in dai ka mutu kana shirka to shi za ku duk inda aka zo magana shirka Allah madaukakin sarki yana bada misalai na hankali domin ka gane Allah baya son shirka diya da ka zama mutumin kirki a unguwarku in kana shirka ba ruwan Allah da kai ka yi ƙoƙari ka ga wato ka haɗu da Allah salim alim babu shirka to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mu cewa wato la yamlikuna li anfusihim naf'an ba za su amfanar wa kansu wani amfani ba wala zarra ko cutarwa ko wani ya tafi karatun mu na tsira kafin mu tafi wucin azumi wani yana ya gaya mana mun kawo irin wannan aya wani wayarsa ta bashi can wajejen mai jila mai jila ta zo gandun nan ya je gurin wani firawuza wani wai malami ya gaya ma wayarsa ta bashi saboda haka yi ya ce ya ce ya kawo wasu abubuwa da kuɗi da wata ko kaza ne ko bi ya tafi yana tafa fitikar yadda zai nemo sai ya samu labarin shi ma malamin an ɗauke wayarsa ce to Allah ya taimake shi amsa ta fita ta ga mai hankali ne ba zai koma ba shine wanda nake gaya wa matar aure su kuma matar da ta kai yarta wai akan farin jini mallakar miji ke gurin wani to saboda haka sun tsaya suna jira sai ya sa wata yarta ta kawo musu ruwa wannan yarta ta tashi kawo musu ruwa ita matar bazawara ce ta kota a kai shine ce su ma masa hankali ne ga amsa domin idan ya yana da maganin mallakar mutu bai sa aka sako mai ya ita ta kasa ko ta kasa mallaki za ta mutu aka sako ta fakidu shi ila yu'idi aka wala rabi yake cewa wanda ba shi da abu baya baya ba idan mutum ba wuce sai yi mutum yace zai baka riga duwa tauyansa shine kawai karatu saboda aka dogara da Allah wanda la ta'khudhuhu sinatun wanda baya gengedi ballanta na yabo kuma Allah yana nan da wayannan abubuwan ba abin da zai da su shikenan kawai to shine Allah madaukakin sarki yace mana su kansu ba sa amfanar da kansu komai naf'an wala zarar ɗaya daga cikin sahabbai me yasa ya musulunta ai gani yayi ya sassaka gunkinsa da dabino idan ya je ya dawo yunwa ta kama shi ba abinci sai ya balla hannun sai sai Allah ya hakuri hannun zai sai sai haka zai cinye shi in ya kuma samu wani ya kuma sassaka shi kuma wani da ya nasa na wato na azurfa kullum kafin ya fita kasuwa sai ya man wanka ya shafa man mai ya ajiye ke kuma sun ku ya roƙe ya ce to da Allah ba mu sa'a za mu fita kasuwa shi bai man wanka ya shafa man mai ya fice ajiye shi shi kuma akwai kasan kare shi kuma yake ga jakarta ta tashi in ya tashi fitsari za a ga masu mota yawanci ai yawanci sai kawai zai daga kafa ya mutu fitsari a taya ya wuce shi ya fi san abu da yake mai dan tudu shi kuma wani kare na makota kullum in ya tashi ya zo ya gaishe a sassaƙe an sake shi an jibge shi a zaune sai ya daga kafarsa sai ya makaki da fitsari in ya dawo ya kuka ya ƙara wanke shi sai Allah ya isa yayi wannan Allah ya isa nasa rannan ya gaji ya je ya dawo ga gajiya ga rage ciniki ya je jira an ya zo jira an wannan Allah nasa kaki sai zauna a gaban sa yace arabun yabulu su'ulaban bi ra'sihi laqad dhalla man balat alayhi ta'alu ta'alim yace yanzu kai Allah ne kullun zai ka bari ayi ma fitsari ayi ma kashi a kanka Allah ya wadaran Allah da zai bari ana yi masa kashi da fitsari ya babballa shi kawai shi kenan to shi kiriyarsa ta nan tsaro to kaga wannan shi ne da wanda zai samu abin da zai sassaka da wanda za ku ɗau mutum ka taɓa yau gawa wanka idan ka yi wa gawa wanka ta nan za ka gane cewa ba zai tina wa kanka komai ba ka san dai ba yadda za a yi mutum yanzu da hankalin zai bari kai mawanka in dai ba yaro ba ko mata da miji wani lokacin da an kwana biyu in yar aka kai man ruwa ban daki zai ce to me kike jira ba gurin mata da miji ma kenan ina gaya ma to ballantana wani daban kawai ya shigo ya bawo to haka za ku daga mutum ku yi wanka yana daga hannu yana kuna daga hannun da yana dawo ne kuna daga yana yana nuna ma ba abin da na zo da ki duniya kuma haka zan koma ba abin da zan tafi da ki sannan ba abin da zan iya tsinana wa kaina komai shine bawon kankawa saboda komai nasa ya cika ma sai an taya ka za a ga ce a cikin kudo ma can a dago shi ta nan inda ransa kai ka san ba zai bari da hankalinsa ba zai bari ya masa wani to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana kul hal yastawi al a'ma wal basir shin yanzu za a daidaita tsakanin mai gani da makaho waye mai gani mai tauhidi waye makaho mushriki waye bai gani ahlus sunna waye makahu dan bid'a wanda ya kidira ne cewa annabi ya kamata a bi shine al'ama wal basir am hal yastawi zulumatu wal nur ko har shin za a daidaita zai daidaitu tsakanin dubbai da haske kun ga da aka zo gurin maganar dubbai sai aka kawo shi da jam'i domin hanyoyin bata suna da yawa ga suna a waya kana bude waya kana kai ta ganin abubuwa iri iri kowa da ya ci ya koji ya sha su farodansa sai ya fito da da'awa sabuwa wanda ba sa hannun Allah ba sa hannun Annabi alaihi salatu wasalam ba yardar ba wato amincewar sahabbai ba su santa ba amma da aka zo kuma magana hacce kuwa shiriya sai aka yi magana da mufrad singular annur domin hanya Allah ɗaya ce duk wanda zai zo da fata kuma sai zai fake a cikin annabi ta nan zai fake shi ai in kai tsaye da ita za ta kai ka gurin annabi a ai cewa aka yi wannan hasan guda ɗaya to ɗarki za a shi ne ka'ida to shi ne Allah ya ce ko za a daidaita tsakanin dubbai hanyoyin bata da haske guda ɗaya am ja'alu lillahi shuraka'a ko kuwa sun sanya wa Allah madaukakin sarki shuraka'a ababan shirka ne waɗanda suke halaku waɗanda su ma sun yi halitta ka khalqihi irin yadda Allah ya yi Allah an samu makiri ne wasu kishiyoyi waɗanda suke halitta irin yadda Allah yake mace ta ba alƙalƙu alaihim ballanta a ce wato halittun sun rikice wa Allah ya kasa gane wanne ne nawa wanne ne ba nawa ba aikin wato wani abu ne na sana'a kana yi yana yi iri daya idan ana ajewa guri ne za ku iya samun matsala ko a ce ka ka ta kuɗa yanzu ba zan gane wanne ne ba domin bai yi lamba ba duk iri ɗaya kuke sana'a iri ɗaya aka koya muku to kun samo waɗanda suke halitta irin da Allah ne wanda Allah ya yi tasa shi ma ya yi yanzu ta ta kuɗe Allah ya kasa gane nasa tambaya me yake yi kulillahu khaliqu kulli shay'in ba ta amsa ka gaya musu cewa Allah shine ya halitta komai ba wanda ya zo jai kai ma babu wanda da rayi nasa wa huwa al-wahid Allahu akbar shine tilo ba ahadu ba ko domin ahad zaka iya cewa wato za a kawo da biyu al-qahar mai rinjaye ko kuma ka ce a'a guda ɗayan amma sai aka ce mai rinjaye domin al-ahad shine tilo daya daya wanda ba shi da kishiya wai kana iya cewa isnin talata arba'a ita tana da kishiya amma sai aka ce alƙaharu guda ɗaya ne amma wanda yake ya fi ƙarfin kowa idan ma shi ma ya ware gunkinsa guda ɗaya to amma ƙaharu ne wannan shine huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-hakimul khabir sai Allah madaukakin sarki ya ce أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال
Allah ya ce an zara min as-sama'i ma Allah shine wanda yake saukar da ruwa daga sama fasalat audiyatu saboda haka sai ya rika kwaranya tsakankanin duwatsu shine audiya wadi shine tsakanin dutse da dutse hanyar da za ta bi wato tsakanin duwatsu shine wadi audiya kuma jam'in sa ne wato kwarurruka da yawa hanyoyin ruwa da yawa shine fasalat audiyatu sai ta rika kwaranyar da ruwa wato kowanne wato kwari yake kwaranyar da ruwa bi kadari ha gwargwadon girman sa kaga ka zo to ai kwashi ruwa da yawa da zai wuce kankani ma ruwa kaɗan ne zai wuce to shine fasal audiyatun bi kadari ha sai Allah yake fa kamala sailu zabadan sannan kuma sai wannan wato gulbin ruwan sai ya taho da wato ya taho da zabadan kumfa rabiyar a saman sa ya taho da kumfa a sama idan ruwa ya karfi duk wanda ya gani ko da irin na kogi idan yana towa da kalmi za ga wata kumfa na taruwa a sama to ita ce zaba ce rabiyar ga tana a sama wata kila wani lokacin ma bayan kumfar hada irin da tilla da waye da tarkace duk za ka gani a ciki Allah ya ce wa mimma yuqiduna alaihi billah sannan tana taho da mimma yuqiduna abin da suke wato kunnawa a cikin wuta ibtiga hiliyatin dan neman a kayan ado sarka da karfi za ka aka samu ko da gwanda ne wani lokacin aka samu shi mai datti sai an sa shi a wuta an kone shi an fitar da wannan dattin kun ba shi cewa sai an fitar da ita daga to in ga shiryatin aw mata'in zabadu mislu ko kuma wani kayan alatu a fitar da kayan gwalagwalai ko a yi wani kayan alatu na sirke ko abin sirri na doki ko wani abu da za a yi amfani da shi ko da rufe ko kujera ta zama mithluhu kwatankwacin wanda zabanin mithlu da wannan kumfar kwatankwacin wanda aka tiro a can kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya kamar tsakanin ruwan da kuma kumfa ko tsakanin karfe da kuma dattin da ya makale a jikinsa to sai Allah mana kwatin sarki ce fa amma zabadu ita kuwa kumfar fa yadda abu dufa tana tafiya ne a iska kawai iska take bi a banza take tafiya wa amma ma yanfa'un nas amma abin da zai amfani mutane na cikin karfe ko gwanda fa yamkutu bil ardi kuma yana tabbata ne a baka Allah yake kadalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah yake buga mutane misali cewa tsakanin abu mai amfani da mara amfani wanda yawo hanyar tauhidi to shine gwandan tsantsa wanda yawo hanyar shirka kuma shine kumfar sai Allah yake ne للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد ما da yake yukhbiru ta'ala an ma'ali su'ada wal ashqiya Allah yana ba da labari dangane da makoma wato ɗan aljanna da yan wuta fa qala fi lil ladina istajabu li rabbihim ai waɗanda a amsa ubangiji su ai ada'u li rabbihim suka yi biyayya ga ubangiji ada'u Allah wa rasulahu suka yi wa Allah biyayya suka yi wa manzansa biyayya wa qadu li awamirihi sannan suka dabaibaye wa umarnin Allah wa saddaku akhbarahu al-madiya sannan suka gaskata labaransa da waɗanda suka shuɗe wal atiya da masu zuwa to shi sa Allah madaukakin sarki yace lil ladina tajabu li rabbihim al husna duk wanda suka amsa kiran Allah da manzo aljanna ta tabbata a gare su wal ladina lam yastajibu su kuwa shi sa aya a can gurin wata ayar Allah madaukakin sarki cikin suratul kahfi Allah yake cewa amma man zalama fa sawfa nu'adibu ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى شيني كيرم wannan wanda ya imani yayi aiki na kwarai Allah zai bashi aljanna wa sanaqulu lahu min amrina yusra ai wa sanaf'alu lahu min amrina yusra da sannan zamu sauƙi masa al'amura a cikin al'amuran mu ya zama cikin sauƙi yake yin al'amuran sa gaba daya to shine lilladina ahsanul husna wa ziyada a cikin suratul yunus duk wanda suka yi ayyukan kwarai to Allah ne ba su aljanna kuma ya kara musu da ƙari ƙari shine ganin Allah madaukakin sarki walladina lam yastajibu su ka waɗanda ba su amsa ba kuwa to law anna lahum ma fil ardi jami'an Allah madaukakin sarki yace da a ce za su samu duk abin da yake ban kasa gaba ɗaya duk abin da yake ban kasa gaba ɗayansa wa mithlahu da kwatankwacin abin da yake ban kasa na dukiya ma'ahu a tare da shi lafta daubi dalfi fanki kansu da shi a kiyama da sun yi duk abin da yake ban kasa na dukiya da azurfa da dinari da gwalagwalai da dala da sai ba da za a tattara wanda za a kai wuta ya zama tasa ne gaba ɗaya zai iya bayar da gidan ya fanki kansa ya koma aljanna sai Allah kai da kwatankwacinsa ba da ninki biyunsa a ba shi zai iya bayarwa wanda a duniya abin da Allah ya nema bai taka kara ya karya ba yaki amma a kiyama kuwa duk abin da yake da shi ya yadda ko me na duniya zai iya bayarwa don ya fanci kansa sai Allah madaukakin sarki yace ulaika lahum su'ul hisab to irin waɗannan masu wannan matakin kuwa su ne wanda za su haɗu da mummunan hisabi wa ma wahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama wa bi zalliha tilda shimfiɗa an ta zama wutar jahannama Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم شم وندي أن ما أنزل إليك من ربك الحق cewa abin da aka saukar ma daga ubangiji ka shine gaskiya kamar huwa a'ama daidai yake da bakawon da bai yadda ba لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون yanzu zai yi Allah madaukakin sarki ya ce a bahaza ka haza listiwai kauli shin zai yi wannan ya zama daidai yake da wannan wanda yake da tauhidi ya yadda da Allah shi kadai ya yadda cewa mutuwar wani ba ta sa ba ita ta sa ya rayu ba rayuwar wani ba ita za ta sa ya mutu ba rashin lafiyar wani ba ita za ta sa yi lafiya ba lafiyar wani ba ita za ta sa yi rashin lafiya ba duk wayannan abubuwan mutum ya kawo su a cikin zuciyarsa shin wanda yake da wannan tauhidin daidai yake da wanda yake makaho makanikin baya gani idan sa ya rufe kawai da wato shirka yake inna ma ya tazakkaru ulul albab kadai ba masu fahimtar wannan masu tintintini akan gane wannan in ba ma abota hankali ba shi kuma hankali ba ba a samun su sai an biya alqur'ani an fahimce shi yawwa saboda haka duk hankalin ancient da galileo da da da waɗannan fiyar okeke gaba ɗaya ba su da hankali domin ba su san Allah an fahimta da kyau ko hankalin su iya na duniya ne ba wai na lahira ba hankali shine ka san Allah sanin Allah shine hankali su kake shi kuma sanin Allah ana yin sa ne ta hanyar gane alqur'ani in baka fahimci alqur'ani wato hankalin ka zai zama da fijarabi sai Allah madaukakin sarki ya ce ba mai fahimtar haka ya tintintini ya dauki wa'azi akan wannan illa ulul albab in ba ma abota hankali ba sai Allah ya ce الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق kamar ka tambaya su waye masu hankalin nan ya Allah sai Allah ya fara baka sifofin su. sai mu fada mu ga yanzu a sifofin da za a kawo muna ciki in ba ma ciki wato sai mu kokari mu fada in kana da wata wata ba ka da ita to yi kokari ɗaya da ba ka da ita shi ne amfanin karatu ka yi kokari ka ga ka tufaci da ita in ba haka ba to ba ka ci ulul albab sifar ta farko allazina yufuna bi ahdillah sune masu cika alkawarin Allah me alkawarin da Allah yi wai za ka rabbuka min bani adama min zuhuri ko wa shadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala tintina Allah ya alkawari da kai ba za ka yi mashi ba tun muna kwayar zara a gadon bayan mahaifinmu annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya alkawari da mu cewa muka yadda ba za mu yi Allah shirka ba saboda haka amma da aka zo duniya mutum yana kalla abun duniya kuma sai ya shirka to sai Allah yake su ne masu cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq sannan ba ta warware alkawari ba ta warware alkawari mutuba ta farko kenan ta biyu ba والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء lokacin الحساب da ba ta biyu Allah madaukakin sarki yace su ne Allah wallazina yasluna ma amara Allah bi su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni da a sadar da shi shine zumunci shi kuma zumunci laysa alwasil bil mukafi walakin alwasil alladhi idza quti'a rahimuhu wa sala me rabuwa ba shi ne sadar da zumunci ba cewa ai tana zuwa ai kuwa ne na zuwa waje na ni ma ba zan je ba shine zumunci ba wanda baya zuwa ma za ka je wa shine zumunci kuma musamman wanda ka je ka je ne don Allah ba dan yana da wani abu ba shine malamai suka ce a sadan masa da zumunci duk wanda yake da wannan ɗabi'un ya kamata ka rika sadan masa da zumunci wanda kawai ake so ka ɗaga ran kaba shine wanda zuwan da kake ma ƙara ma girman kai yake gani yake dan abu hannunsa kake zuwa wannan sai ka ba shi hudu eh ko waya kawai sai ka kira a waya dama matakai ne suna cewa shi a a a zumunci ana yin sa ne ko ta magana ko ta aiki ko ta dubi ta magana akwai wannan ka lura in ka je gurin sa akwai matsala kawai sai ka kira shi a waya ko gaisa ya aka ka ce wallahi buguwa ne mutum sa kawai kuma ka kaba yi zo irin lokacin arziki zai dauka gero kake su a kawai wani lokaci da ba irin wannan ba ka kira ku gaisa ba wani abu wata munasaba haka kawai ku gaisa ka yi dai wannan zumunci shi ma zumunci ne ba shi da lafiya kar ka bari ke dan ya gaya ma cewa ai ba wani abu a hannun ka a je ka duba shi. ko ba ka da komai je ka duba shi. wannan abin da ke dan ya kawo mana yanzu kar a je ba komai wato mu- muguwar mugunya ce ba abu ne mai kyau a je din kawai a je kuma an je a je a ladabin dubiya kar a je da tsakar rana kun san a ka'idar ladabin dubiya ba a zuwa da rana tsaka shi za abubuwan da asibitoci suke yi cewa ce bayan hutun nan daidai ne daidai ne bayan karfe hudu a ce kuma hudu zuwa kaza wannan tsari ne mai kyau ba tsari ne a musulunci ma akwai dan za ga wasu je sun mai da gurin gurin biki kawai sai a je a ta kawo abinci kula kula a cikin kadariya wai fejin suke da shi a ciki. duk abin da aka kawo ba zai iya ci wasu karfe kaga sun yi ƙulƙul shi ko ya fito ana jarsa shi za wani lokacin ba hikima bane in za ku tafi ku sai lemo da ayaban baya ya ba ku je ku bashi kuɗi kawai yawwa abin da yake ci a biyo mar kuma kun san mara lafiya da son kuɗi in dai ya karba abin da yana gani ya san in dai yana kwanciyo sun sa shikenan saboda haka kawai a bashi kuɗi in ko babu wannan aje ayi addu'a da an yi kuma wanda hira doguwa ai dai sannu kaza kaza yanzu ya je kake ji ba ruwanka kai ba likita bane kai ba likita ba ka shiga wasu abubuwan da babu su ko ku zauna a gefen da ku ce gaya mar cewa wani ma fa ya mutu irin wannan ciwon ne sannan wani ma eh haka wasu saboda tsabar rashin ladabin duniya haka ke yi Allah wani ya je suna ta wannan hirar ya ta faɗawa da ya mutu ya ce yanzu kuma me yake damun ku ya ce zaman ka anan eh ya tashi yanzu kuma me yake damun ku ya ce zaman ka anan saboda ya gaya ma wajen mutum biyar duk sun mutu kuma wai yanzu yana tambaye ta me ke da ai sai shi din da iya labarin ka kawai ya yi sa ya zama samu wani sabon ciwon to a musulunci babu wata babu malamai suka kai in ka ka zauna gurin mutum shi ne ya nuna lalle yana buƙatar ka shi ma kuma ko da ya nuna hakan in ka fahimci da takuruwa karka biye mata karka biye mata kai kamar wani abu za ka yi ko waya ake ba ka ce kana zuwa ka tafi kawai ka kyale shi saboda kai a shiga wani yanayi to Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to sada zumunci wannan shine sada zumunci alaysa rasul bil mukaji me ramuwa ba shine sada zumunci ba sada zumunci shine wanda idan ya yanke ma kai ka je mara to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa yakshawna rabbahum sifa ta uku suna tsoron ubangiji kun ji inda ake magana tsoron Allah da kawaki kuma ana rubin kiyaye dokokin Allah anan tsoron ake nufi wa ya kafu na su alhisab suna tsoron sifa ta hudu sannan suna tsoron mummunan hisabi ranar alkiyama sai Allah ya ce والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
da ina ƙara tunatar da yan uwa musamman dangane da salatin annabi alaihi salatu wasalam a irin wannan rana ta juma'a kamata ya ka tashi daga tafsiri ranar juma'a yanzu ragowar yamma har zuwa magarba ka yawaita salati ga annabi alaihi salatu wasalam kuma irin wannan rana ce ta sha bakwai ga wata aka yi yakin badar kwarai da gaske to muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ya karbi ibada mu ana ya mana cikin waɗanda ake yanka a kwanakin nan masu albarka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta kawo mu kumbunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ta kawo mu kumbuje masa alaikum salam na na to ya salam Ballajin nan. Ya ya faɗa a cikin yaƙa a sha kone makani kawai gida ce inna lillahi inna lillahi kuma su ne dai masu ciyarwa Allah ya saurara Allah ya saurara wannan wata tambaya ce da wani ya turo malam addu'a ta ta fi yawa sujjada fiye da yin tambayi hakan babu da cewa ba ne ko ka hada biyu ko ba dai addu'a ce ma ba ne amma ku duru wajtahidu fi du'a fa am- fa aminu an yustajaba ba dai ku ba shi wannan matsalar tsaro da ake magana musamman ba sha na magana nan nan ko shakka babu tun da muka gaba sallah na yi tun na zama an cika a bakin makabartar sai aka ce faɗin da ba to muna da faɗa maka bakin kirki ya kawo mana kai kamar yadda kake faɗa ne shi ya alƙi abubuwan nan an san su. an san su ba wai kan nan ne ba kuma Allah bai turo mala'iku su gyara ba dole mu ya to muna da faɗa maka bakin kirki wannan matsaloli da ake fama da su na fama da su Allah ya ba ku shi kuma wanda yaro da aka kashe kan Allah ba ku sarki ya yi da Allah ya ba wa ya yi da hakuri da duniya muna da fara da su da nake jawa da ɗan mu da kan ne da ya kuwa da su kawai da ne ana da shirya mana su Allah ya dole da ana da hakuri da muna da fara da su da nake jawa da su muna da fara muna da wasu bi da wani ibada ta mu ta da ni ana shirya mana ya yi da kan mu ana da dole da ana da hakuri da Allah ya bar mu da kuma na da hakuri ya wanda ba za su yi wa اللهم اهدنا فيما هدينا واصلح قلوبنا ولا تؤمنا واجعل لنا فيما خلقنا ولا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين